العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوهم وأن الله علام الغيوب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da wannan yammaci yau sha biyu ga watan tara ina watan ramadan kenan ko hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda ya zo daidai da sha uku ga watan hudu 2022 gregorian calendar kamar yadda muka saba da mutu gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan a muna nan a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul tauba surar da take magana da kaushi musamman ga munafukai tana kuma tona asirransu kuma mun ga yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin su daya bayan daya bayan da Allah madaukakin sarki ya tona asirin daya daga cikin su wanda yake cewa Allah ya bashi dukiya shi kuma zai yi zakka zai yi sadaka zai kasance daga cikin salihan mutane tare da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ba shi dukiya sai ya zama yaro yayi rowa akan ta to da irin su irin su suna nan to sakamakon haka sai Allah madaukakin sarki ya sa wannan rowar ta yi sanadiyan samun wurin shantakewar munafurci a cikin zuciyarsu kuma suka kasance a cikin wannan yanayi har zuwa wata kenan mutuwa to su da suke wannan hali shine Allah madaukakin sarki yake cewa a kansu bismillahir rahmanir rahim alam ya alam shin wai ba su da sani cewa anna Allah ya alamu sirrahum duk abin da suke da shi na asiri Allah ya san shi ya kamata a ce sun san cewa Allah madaukakin sarki ya san duk abin da suke da shi na asiri tunda ma yakunu min najwa salasatin salasatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu to daga babu abinda wato ba kamar da Bahaushe yake cewa ne babu daren da jemage bai sani ba babu wani dare da za a duniyar nan jemage bai sa an yi wannan daren ba haka babu abinda za su iya asircewa wanda Allah madaukakin sarki bai san wannan asirin ba ya kamata wato kenan su san wannan don haka idan har sun san wannan ba amfanin su buye su je su rika kulla makirce makirce ga wanda Allah din ya aiko tunda Allah zai ba shi kariya ya kamata su fahimci wannan ta ka Allah kita yanzu shi ba san cewa Allah madaukakin sarki yana sanar da duk mitin din da suke bai alabu sirrahum wa najwahum najwa shine taruwa da za su yi su tattauna ko a gidan Abdullahi bin Ubay bin Salul ko a gidan Jallas ko Wadi'a ko kuma da duk inda suka tafi Allah maɗaukakin sarki ya ce ba su san cewa Allah ya san wannan mitin ɗin da suke yi ba tunda ba ya kunu min najuwa salasatin ko an najuwa shine mutane su taru su tattauna akan wata matsala da take damun su to su sukan taru su tattauna akan yadda za a yi maganin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kamata su san Allah maɗaukakin su san Allah maɗaukakin sarki ya san wannan wa anna Allah alamul guyub ya kamata su san cewa lalle Allah maɗaukakin sarki duk wani gaibi shi masanin sa ne alimul gaibi wa shahada Allah ya san abin da yake gaibi abin da yake boye kenan wa shahada shi da abin da yake bayyane wato kenan a fili ta mu jimala الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جودهم ويسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم a lokacin da aka je yakin tabuka mun faɗi cewa yaki ne wanda yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci wahalar da bai fuskance ta a baya ba saboda dalilai kamar haka na farko guri mai nisa ne da duk inda suke zuwa yaki kusa da madina ne wanda duk sanya nisa ya je makka ko ya je abinan huneni ko ƙa'id yanzu za su tafi yaƙi har tabuka har sai sun je jikin iraki kuma wannan yanayin za su tafi kaga tafiya ce mai nisa na biyu an yi su lokacin tsananin zafi da wahala don haka ruwan sha masu ya zama musu matsala don akwai ta cikin tafiya akwai lokutan da ruwa ya yanke musu da abinci na uku za su fuskanci wato kenan jama'a da ba a taba tafiya yake da ita ba a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ka abin malam yake ta istaqbala safaran ba'idan wa mafazatan annabi sallallahu alaihi ya fuskanci tafiya mai nisan gaske ya fuskanci kuma cinkoso wato kenan na jama'an da suka tafi wannan yaki din to kafin a tafi da in za a tafi yaki yakan yi tauriya sai dan ba da garar za mu guri kaza ya dan bai nuna alamar a shirin za a yi yaki tunanin mutum ya karkata nan za a yi ashe kuma nan za a yi amma a wannan tafiya kabil malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mutane wato kenan balo balo ga tafiyar da za a yi ga matsalar da za a fuskanta don haka sai mutane ya ce kuma mutane su fito da taimako don a samu a sponsorin din wannan yaki din mu din tunan mu muka ce mu ne musulmi yanzu ya da addinin musulunci a kanmu yake don haka yanzu za a tafi yaƙi don haka mu ne za mu yi sponsorin din yaƙi din kamar yanzu wata matsala ta faru take bukatan a tallafe ta a addinance mu ne muke gadara da addini don haka mu ne za mu fitar da kuɗi a zuci a bina dinmu a cikin aljifayenmu don mu yi sponsorin din wannan to da alaihi sallallahu ya faɗa musu haka sai da mutane kowa na kawo kokarinsa kowa yana kawo kokarinsa sai waɗansu kuma suna gefe su munafukan kenan su kuma ba sa kawo sadakar amma suna kwamentin akan abin da yake faruwa mun gane kamar yanzu aka zaɓa mutum wani yana na shi ba komai bane akan siyasa amma komai na siyasa a bakinsa ne zai faɗi kaza kaza kaza ai ana cikin kaza ana cikin shi ko ba komun komai bane to sai Allah madaukakin sarki ya tona asirin wannan mitin din da suke yi akan wannan zakkar da sadakar da ake bayarwa ce allazina yalmizuna almudawwi'ina min almu'minina fi sadaqati su munafikan nan fa su ne wa'annan da yalmizuna almudawwi'in suke wato kenan lamzu ai dan daga ahalari muhammad an hana ko wal wal lamzu wal hamzu ko me muke fasara lamzu zunde ko suna zunde suna tsagumi tsagumowa suke yi almudawwa'i na minal mu'minina masu yin tadawwa'i me tadawwa'i kan ba sadaka ba aikin ibada wanda ba na farilla ba yanzu in kai sallar azhar kai sallar raka'a biyu sai a ce kai tadawwa'i idan ka ba da zakka ta farilla ka dauki naira dubu ka bayar a wani gefe daban kuma da sunan sadaka sai a ce kai tadawwa'i idan kai azumin ramadana sai ka je kana azumin nafili fili sai a ce kai tadawwa'i ko saboda tadawwa'i shine aikin ibada wanda bai zama farilla ba abin da zama suna farin lagari su fitar da zakka ne kuma sun riga sun fitar da zakka yanzu kuma za a ji yaki da aka tadawai ne da aka kowa zai ba ne fe asiyu al kawai ko ko fe asiyu go ne ake cewa gwargwadon wata ke nan ikon ka to su ka sai suka koma gefe suna ta commenting suna ta sa bakin su wala Allah man da in zamanin yanzu ne da yanzu duk wanda ya ka za su dauka a waya su tura a duniya alladhina yalzuna bi dawa'ina min almu'minina fi sadaqati sune waɗanda suke zargin mu'minai masu yin tadawa'i dangane da al'amarin wato kenan sadakar su walladhina la yajiduna illa juhdahum kuma har yanzu suna zargin waɗanda wato kiran ba su samun komai su dauko face dan kokarin su wancan almudawa'ina na farko wanda suka kawo taimako mai yawa irin su Abdurrahman bin Auf abdurrahman bin af ya kawo dukiya mai yawan gaske sai suka ce ka kaji riya riya mura'in wannan mai riya ne neman dai a ce ya yi sadaka da yawa sadaka na ba a yi ta ba sai lokacin da aka neme ta kuma an kamba ma mutane girman abin da za a je a yi don haka suka fito da abin da za su iya shi yasa sai na bakar ebo duk abin da yake gidansa sayyidina umar ya raba rabi eh, sayyidina usman ya kawo dukiya mai yawa to yanzu idan su akan abdurrahman bin auf ne to za su yi da abdurrahman bin auf ɗaya daga cikin mutum- mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yan aljanna ne sai suka zarge shi akan wannan sai wani kuma sai ya kawo wato kenan dan karamin kwando da dabino shi ma sai suka zarge sai suka zarge shi shine wallazina la yajiduna illa juhudahum wanda suka kawo dan kokarin su abinda suka mallaka wani juhudin nasu ake kinasa juhudul muqilli kokarin mai marashi wanda yake da dan kadan ya gutsuro a cikin kadan din ya kawo to wannan ma sai suka zarge su sai wani ya kawo sanayya daya ta dabino suka ce kai ina lala gani an sa ya haza Allah ba daga gizar gwa me zai da wani sanayya da sanayyar wannan sanayya daya ana kawowa kaza kaza wancan ba da ya kawo sun ce riya ne wani ma ya kawo sun ce riya ne yanzu wani ya kawo dan kadan sun ce Allah me zai yi da sa'i daya sanayya daya ta dabinon ka inna allaha la ghaniyun an sa'i hadha haka suka ce tabbas Allah baya bukatar sa'in wannan to wane ne yanzu bai wane ne zai musu daidai shi yasa malamai suke cewa idan mutum zai abu a rayuwa yayi shi dan Allah kawai shi ya huta yawa in kayi mai yawa za a zarga in kayi dan kadan za a zarga in ka ki za a zarga duk abin da kai babu abin da ba za a kushe ba babu abin da ba za ka samu wanda za a kushe ba daga in za ka yi dan yaba mutane ne to duk yadda kai mutane ba su yabe ka ba duk abin da kai nan wani zai kushe in kai nan wani zai kushe wallahi ko sallah kai raka biyu wani sai ya ce ba ta Allah da annabi bane ko sadaka kai wani sai ya ce ba ta Allah da annabi bane ko karatun alkurani zai ce haf da Allah rabu da shi ko ga dai gashi wannan dai karshen ikhlasi a gurin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suke wannan amma aka ce wai inna allaha laganiyun an sa'i hada mun gane wannan fa yaskaruna minhu sai suna musu izgili suna dariya eh ne da- ya ga wasa ne da da da biyu ne za a da sadin wannan owan yakin da za a tafi daga nan har ta buga da je ka ga wasa ne da na da biyu me za a yi da shi sai su tuntsire da dariya fa yaskaruna minhu suna izgilanci a wancan da wancan din da wancan din ma ha sakirallahu minhu tabbas Allah madaukakin sarki zai maida musu sakamakon wato kenan izgilin nasu wannan ya zo ala hazbul ala qaidatil mushakala fayaskaruna sakirallahu minhum kamar da yake cewa ko menene wa yamkuruna wa yamkurullahu ko yuqadiuna Allah wal ladina amanu wa inal munafiqina yuqadiuna Allah wa huwa khadi'uhum to yazo duka wannan sigar lafazin ne ake bi da haka Allah madaukakin sarki shi baya yin wato kenan isgilanci amma sigan yazo cewa Allah zai mayar musu da ladan su na isgilanci sakamakon isgilancin da suka yi gwargwadon kuma isgilancin wato kenan da suka yi mun gane wannan yawwa walahum azabun kuma tabbas azaba ta tabbata gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu firasatal mu'min fa innahu yazuru bi nurillahi ku kiyaye firasa da mumini zai don mumini na hange da hangen Allah madaukakin sarki kuma Allah yana bayan mumini yanzu sun yi ma mumine izgilanci don haka Allah ya bai yi haƙuri ba sai da ya musu raddi ya ce lahum azabun suna da azaba alimu wanda take wata kenan mai raɗaɗin gaske kenan kaga Allah madaukakin sarki yayi kariya a sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan guri ya rabe a munafukai ya kuma tanada musu wato kina abin da zai same su kuma an gaya musu tun a duniya ga abin da zai same su to mu je malam استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah madaukakin sarki ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka nema musu gafaran Allah ko ma karka nema musu gafaran Allah kai in tastaghfir lahum 70 marratan wallahi da zaka nema musu gafaran Allah sau 70 Allah yaghfir Allahu lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba wannan aya malamai suka ce ta sauka akan wato kenan wa'annan munafukai ta sauka wato kenan akan wa'annan munafukan tunda yanzu sun dauki izgilanci shine abin yi ga addinin musulunci da kuma shi kansa annabin da alkur'ani da ma mu'minan gabaki daya to yanzu ko an yi istighfari a gare su ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu istighfari to Allah madaukakin sarki bai alkawarin wato kenan zai gafarta musu ba kuma ko da ya nemi musu su gafaran Allah sau saba'in Allah madaukakin sarki wato kenan ba zai gafarta musu ba mun gane wannan yawa malamai suka ce an zo da cewa sau saba'in saboda wato kenan a kamar siyaki ne na larabawa in suna so su kururuta abu da yawa sai su ce sau saba'in in sabi sun ai ma'ana komin yawan istighfarin da ka musu ba wa saba'in kawai ake nufi ba komin yawan istighfarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu Allah ba madaukakin sarki ba zai gafarta musu ba shine kai da yake cewa fi silsilatin saba'in fi silsilatin saba'in zira'an fasluquhu ko silsila wanda tsawonta ya kai zira'i saba'in wato ana nufin tsawonta Allah kaɗai ya san yawan ta kenan mun gane wannan yawwa to idan suna son su kuzo ta abu sukan kawo shi da wato kenan saba'in don haka wasu malamai suka ce ta sauka akan abdullahi bin ubayi bin salul a lokacin da duk da cewa general akan munafukai ga baki daya lokacin da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai masa sallah tare da neman alfarmar ɗansa ɗansa abdullahi mumini ne ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nema annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai je zai masa sallah a wata riwaya aka ce jibril ya jawo shi ya ce masa a'a ai kafiri ne karkai masa sallah wani riwaya kuma nuna cewa a'a dan sayyidina umar ne ya ce masa tusalli alaihi wa qad nuhita ya rasulullahi zaka yi masa sallah alhali Allah ya hana ka wato kenan ka masa sallah ai bai dace ka masa sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a inna ma kuyirtu ba wai an hana ni masa sallah bane an ba an an an bani zabi ne ina ga dama aka ce in istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko kana ma musu gafarar Allah ko karka nema musu wato kenan gafarar Allah mun gane wannan saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi an bashi zabi ne kuma shi duk lokacin da daga cikin ɗabi'ansa da halayensa annabi sallallahu alaihi duk lokacin da abubuwa guda biyu suka zo gabansa yakan zaɓi mai saukin ciki ne mai saukin ciki don haka akan ya bari bai musun ba sai yake cewa zai masu yace kai a wata ruwa yace Allah da na san in na nema musu gafaran Allah sama da saba'in Allah zai gafarta musu zan nema musu zan nema musu don haka sai Allah madaukakin sarki a can Allah madaukakin sarki ma kana ma kana lin nabi ko wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina yawwa Allah madaukakin sarki ce baya yiwuwa ga annabi ko kuma mu'mine su nemi gafaran Allah a mushrikai ko an yastaghfiru lil mushrikina kar su nemi gafara a mushrikai Allah madaukakin sarki ya hana wannan ba zai dace a annabi ba bai dace a mumini ba su nemi gafaran Allah a mushrikai ko da ƴan uwansu ne na kusan su wannan aya ta sauka tun suna makka akan mutuwar baffan annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dalib don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka hana shi masa sallah aka hana shi roka masa wato kenan gafaran Allah madaukakin sarki amma ita kuma wannan aya ita wasu malamai suke cewa ita ta sa sayyidina Umar ya fahimci cewa an hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musalla na wajen mushrikai ne wannan munafukai ne munafukan ma kuma mushrikai ne shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu ta'ala alam garin cewa suna tare da shi ana sallah da dan tawili dan kadan a kansu don haka shi yasa ya hakure rufe idonsa wato gidan zai masa sallah din haka yace masa a'a ba hana ni akai ba inna ma kuyirtu an bani zane walau alamta annani law astaghfartu lahum sab'ina akthar min sab'ina marratan lastaghfartu lahum da na san cewa an ne da musu gafara sama da 70 wato kinan za a bani da an samu wato kinan zan nema musu gafaran Allah madaukakin sarki dan nema musu wasu kusa ce a'a akwai bambanci tsakanin wannan da wancan wancan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ne yayi sallah a baffansa abu dalibi da niyan Allah ya gafarta masa ne duk da ba musulmi bane wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ne ya nemi gafara a wannan ubayy bin abinan saboda mutuncin ɗansa da kuma yar kwaba da ita da yake da shi yana sallah tare da musulmi duk da cewa shi wata kinan munafiki ne da kuma sassauta zuciyar munafukan da suke da rai la'alla za su musulunta su daina wannan abin din wanda an ce kuma a dalilin wannan an samu a cikin kabilar kazar sai ya kai sama da mutum dubu wanda suke munafici duk suka janye suka kuma wato kenan abin nan suka hakura suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba gaba yake da mu ba kwata kwata in dai har zai sallah a abdullahi babu amfanin ma mu ci gaba da gaba da shi karshen masoyin mu ne saboda haka sai suka suka wato kenan musulunta to Allah barkatu da yake cewa ko ka nema musu gafaran Allah ko kar ka nema musu gafaran Allah ko ko ka nema musu gafaran Allah madaukakin sarki sau saba'in falan ya gafara Allah lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba malamai mutazila suna amfani da wannan kalmar lan cewa linnafai har abada ne amma kuma da yawa daga cikin malaman nahawu sun tabbatar cewa lan din ba a ko ina ne take zama linnafai har abada ba to haka zagan cewa wannan har abada Allah madaukakin sarki wato kenan ba zai gafarta wasu kace a'a nan din za a iya samun wato kenan za ta iya shiga wani halin da ba sai ta nuna hanyar na har abada ba har nan zai zama yana da wato kenan iyaka to amma duk da haka abin da ya tabbatar cewa an hana nabi sallallahu alaihi wasallam musu sai kuma aka saukar da wata aya sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allahu lahum ko ka nema daidai ne kawai yanzu kan ma ko ka nema musu gafara ko Allah ba zai gafarta musu ba nan an ce ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara to a daga ce kai ko ka nema musu gafaran ko karka nema musu gafara ko sau nawa nema Allah madaukakin sarki wata kinan ba zai gafarta musu ba me yasa saboda sun munafirci Allah sun munafirci Annabi sallallahu alaihi wasallam dalika bi annahum qawmun kafaru billahi saboda sun kafirce ma Allah madaukakin sarki wa rasulihi sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahu la yahdil qaumal fasikina kuma Allah madaukakin sarki baya muwafaka a fasikai su kama hanya dama ana bukatar ka nemi hanya sai Allah ya nuna maka malam bahaushe ya ce Allah ya ce tashin taimake ka ko yawwa Allah madaukakin sarki ya ce taimaki tashin taimake ka hidaya ta farko ana son a ga yunkuri a cikin zuciyarka wallazina hatadau zadahum huda wa atahum taqwahum kada ka kai zaka nemi shari'a ta farko sai Allah madaukaki sai ke kara maka shari'a ya dora da kai akanta sannan kuma sai taqwa sai ta shiga wata kenan zuciyanka to mu je malam فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون الله مدعوك كذا كده فرح المكلفون wa'anda suka ki zuwa yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna farin ciki bi maq'adihim khilafa rasulullah saboda sun zauna sun bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki ha ba Allah ya taimake mu wallahi da mu fita yakin nan ba suna zan gida abin su suna kwance wayan takwara shan rana suna shan azaba suna shan wahala ana ta gumurzu su kan suna nan a gida hankalin za kwance kamar wanda ya mari DPO ashe barin DPO ba abin nan bane ba alheri bane su ba su gane ba wa karihu kuma sun kyamaci an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah su yi amfani da dukiyarsu su yi amfani da kawukansu wajen jihadi don ɗaukaka addinin Allah tunda an tafi jihadi su suna gida kaga ba sa son zuwa jihadi kenan ko mutane sun kawo kuɗin su sun yi amfani da kuɗin nasu kuma sun tafi su ko basu ba da kokobo ba bila salim ma wanda ya ba da kokoban zargin sa suke yi suna masa dariya suna masa izgilanci kaga basu ba da kuɗin su ba a wajen sponsorship sannan kuma basu ba da rayukansu ba a wajen zuwa jihadin don haka duk da haka kuma suna zaune a gida abinsu ba sa son wato kenan wancan hankalin su wato kina a kwance suna cikin harbin wa kalu sai kashi suna cewa ma a mutane la tanfiru fil harri wallahi kada ku kuskure ku fita yakin nan a wannan uban zafin yanzu da wannan uban zafin za ku abin ku za ku bi Muhammad ku tafi wani jihadi eh ai wannan tafiya kadai ta isa ta halaka mutum wannan uban ranar wannan uban zafin kaza kaza campaign din da suke ta yi kenan don haka ma aka samu adadi da yawa a cikin munafukan wanda ba su je su yakin ba a sakamakon campaign din suke cewa la tanshuru fil harri kada ku kuskura ku fitar jihadin nan bayan kuma Allah madaukaki sai ce in firu kifafan wa thiqalan ko ku fita ku je jihadin ko kuna da nauyi na yakin ko ba ku da nauyi na yakin ku fita su kuma wannan suna cewa on the opposite side la tanfiru fil harri Allah ta in firu su kuma sun ce la tanfiru kaga kenan wato kenan to kada warwara abinda Allah madaukaki sai yake ginawa su kuma wato kenan su suke warwarewa kar ku fita fil harri Allah madaukaki sai ce ka gaya musu kullahu ka gaya musu ya Muhammad naru jahannama ashaddu harran wallahi wata jahannama ta fi tsananin zafi ai wannan ga ranar duniya ne ko tsakaninmu da ita akwai mil nawa wajen miliyan 93 over 93 million miles ba kilomita ba tsakaninmu da rana ta da ka yanzu zafinta muna jin wani zafinta ne ba a dauke ka mana akai ka saura tsakaninka da ita miliyan 1 mil miliyan 1 kawai miliyan 93 to duk da haka ba kaga bata kai jahannama ba bata kai jahannama ba kuma tabbas za a saka su a cikin watan jahannama a sakamakon wannan mummunan halin nasu don haka Allah madaukaki ce a gaya musu cewa naro jahannama ashaddu harran wallahi wutan jahannama wato ita ce tafi tsananin zafi laukanu ya huna da sun kasance wato kenan suna da fahimta da Allah ya sa suna da basira za su fahimci wannan amma babu basira ta haka kwakwalwarsu a dode take ba su da fikihu ai daga za ka sami ilimin fikihu ko fikihu shine mai ma'arifatin nafsu ma laha wa ma alaiha ka san abin da yake a kanka wani dole ka bayar ka san abin da yake naka ne ka bukaci kayanka shine fikihu ilimin fikihu ka san basira ka san duk abin da zai zama ka matsala da abin da zai zama ka alkhairi ka san su na alkhairin ka jawo shi na sharin kuma da matsalar wata kenan ka rinku da shi wannan shine ake kira sa wata kenan asalin fikihu to su ba su da fikihu ma'ana da suna da basira sai ya zama wata kenan Allah ba da kukin tarki ya zarge su ba su da basira ba za su gano wannan ba kun fahimci wannan to mu je malam
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun tafi yakin tabuka sun je can suna ta shan wahala su kuma nan suna taɗi suna ta dariya suna komai da komai Allah madaukakin zai ce musu bale ta ko kalilan su yi dariya amma su tabbatar yar kadan su kai wala mu ku kafiran kuma su yi kuka mai yawa ai kaga zahirin sa kaman umarni ne asalin lamun nan kasra ne da ita amma saboda abin da malaman nawa suke kira athiqal shi yasa aka cire ta aka bai da ita wato kaman kace liyunfiq kaga wannan lamun amri ne amma lamun din kasra aka mata da haka ya kamata zama falyadhaku amma zai nauyi akan harshe ana kila sa athiqal shi yasa aka cire aka bai da shi akan falyadhaku yafi saukin fada falyadhaku qalilan amma umarni ne amma fa ba umarni ake wallahi in za ku yi dariya ko yi dariya yar kadan wale mahu kafiran din nan ai labari ake ba su za ku yi kuka mai yawa a wannan ranar da ba kwa soko kuke dariya to ran da kuka shiga zafin wutan jahannama ran ne za ku yi kuka wanda yake wato kenan mai yawa saboda haka a nan wannan aya ta sa wato dole daga cikin muminai musamman wato kenan sahabbai musamman da tabi'ansu da yawa daga cikin su ba sa yin dariya ba sa dariya kwata-kwata saboda tsoron wannan aya bala yana ko kalilan wala ba ku kafiran dariyar su kadan za ta ja musu wato eh dariyar su kadan za ta ja musu kuka mai yawa ranar tashin alkiyama a cikin wutan jahannama saboda haka ya kamata ce su zama abin nan kaman wato kenan ba umarni ake ba su ba ana ja musu kunne ne an fa kuna dariya da izgilanci ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa don sun tafi yaki suna shan wahala za ku yi kuka mai yawa kamar hake wato kina ake gaya musu za ka wasu daga cikin sahabai ba sa dariya ba sa dariya musamman irin satan da basari babu dariya a cikin a cikin mazhabarsu kwata kwata sai dai kuka kowane lokaci irin su Ibrahim Adama kullum sai kuka an taba tambayar sa me yasa kullun nan dinka wa azbatal wajdu khattai abratin wadanan misal al-bihari ala kaddaka kal'anami ko me yasa kullum kuka sai ya ce ai Allah madaukakin sarki ubangiji na idan na masa laifi da ya yi alkawari zai kai ni cikin banɗaki tolar gurin shadda ya sa a ɗaure ni a nan a birni a nan da ya kamata ne kuka a ce da prison na a kai ni tolar a ji a ɗaure ni kullum na shi shaɗoyin kashi wallah ya isa na sa kuka amma ba a nan ya ce zai ɗaure ni ya ce a wutan jahannama Allah ya ce in na yi masa laifi a wutan jahannama zai sa a ɗaure ni kaga ya kamata ce ne kuka amma alal jiblati annabi sallallahu alaihi wasallam idan abin dariya ya kama yakan yi dariya amma ba abin da ake kira at-tashadduk wato kenan haka bude baki hakuri har sai ya zo nan a'a yakan yi abin da ake kira at-tabassum murmushi sahabbai sukan yi dariya in ta kama amma abin da aka karhanta shine wato kenan yawan dariya ai ta daɗi ana ta tuntsire da dariya har ta sa tuntsirewa da dariya har ta sa a fita daga wani yanayi a shiga cikin wani yanayi kamar mutum ya an masa bishara da gidan aljanna a wani baya daga cikin ɗabi'ar salihi laisa min min da'abi salihina baya daga cikin ɗabi'a da kuma halaye na salihan bayi in ya zama abin dariya wani lokaci sukan ɗan yi amma mafi yawa a rayuwarsu kuka suke yi mafi yawa a rayuwarsu suka yi kuka ne don kukan nan wato kenan yakan jawo mutum rahamar Allah madaukakin sarki yakan sa kuma ba lalle a cikin jama'a ba kana cikin wazi a cikin jama'a ka tun tsere da kuka a dauke ka talabijin a nuna ka duniya kuka yake yi eh ai ta yaya a duniya ai kuka yake a'a ka je kai kuka a cikin ɗakin ka kai kai ɗaya kaje ka kuka cikin ɗakin ka kai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi nana Aisha tace wata rana muna tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam muna kwance da dai haka dai haka sai na neme shi na rasa ga daki ba fitilla ko na tafi na lalumawa sai na je shi yana sujada yana kuka da hawaye kukan hawayen har yakan jika gurbin da ya sujada wanda yake digar da safin ta daga za ka ga kamar a ce ruwan ruwan fafo ya dan diga diga dis dis dis dis har ya dan yi tasiri a gurin ta gani da idan ta haka kuma sayyidina abubakar in ya shiga masallacinsa tun a makka kafin su dawo madina yana daga cikin dalilan da ya sa mutanen makka suka kai complain lokacin da ibn dagnata ya bashi political asylum yace ya dawo makka kar ya hijira za a bashi kariya yana karatu yana kuka sai mata su zo su kara kunnansa a jikin masallacinsa yara su zo su kara kunnansa a jikin masallacinsa suna sha'awar addininsa sai na abubakar abu yake yin kukansa in kaga sun yi kuka a waje sai ta kama tilas don haka mutum ya koyi kuka a ɓoye shi ne ya fi alkhairi a kan ka zo cikin jama'a ka hau kan mimbari kana wa'azi kana komai da komai sai ka fashe da kuka shi kenan ta ɗauka kuma shi kira ja nuna duniya a wannan mai tsoron Allah an an gama wannan kuma an ja layi a wannan gaskiya ba shi ne kamata abin nan mu koyi kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fabuku fa in lam tabuku fatabaku yau ku ji tsoron Allah ku yi kuka da hawaye idan kun kasa yi ku kakalo shi ku kakalo shi domin kukan da za ka yi zai abin nan zai sassauta maka wani abu daga cikin azaban jahannama ranar tashin alkiyama Allah ma yake yashe mu gaba ɗaya to su wa'annan a jahannama za su yi kuka ko kuma mumini ana son kuyi kukan a duniya dan kar ku shiga wato kenan cikin jahannama mun gane wannan fara ka wajibi ne akan kowane daga cikin mai kuka dan tsoron Allah kuma kukan ya yi shi tsakaninsa da shi da Allah din ya tuno laifuffukan da yawa Allah madaukakin sarki ya yi kuka idan ba zai yi kukan ba ya kakalo kukan fabu ku fa in lam tabu fa tabakau ku yi kuka dan tsoron Allah idan ba za ku iya ba ku ka in kun kasa yi kai ka san shi ma ko ka sai ka iya shi ko ba haka ba ya da wata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta idza tamma shiqaqul mar'i malaka ainihi wa baka bihi ma matasha in wato kenan rashin albarkar mutum ta yi yawa sai mallaki idanunsa duk lokacin da ya ga dama ko sai ga tun tsire ku ga hawaye ka lura yan drama ka lura da yan drama duk lokacin da suke son yin kuka sai su kukan kawai sai a zo a sa kamara haka kawai sun tsire da kuka kuma kaga hawaye yana zuba idza tamma shiqaqul mar'i malaka ainihi duk lokacin da rashin albarkar mutum ta tabbata wallahi sai mallaki idaniyansa wa baka bihi ma mata sha'a duk lokacin da ya gana kai sai kuka amma kai yanzu kana so kai kuka sai ya ki zuwa to amma ne sai ce ka kakalo shi kuma ka samu guri wanda zaka kakalo shi bana manta da taba karanta cikin wani littafi daga cikin littafin Shehu Usman dan Fodiyo yana karantar da ƴan almajiransa yace jeji zaka tafi ka je ka zauna daga kai ka gamar da yamma ba mutum ballanta na mariya ta shigo cikin al'amuranka kai ɗebi ƙasa ka watsa a kanka a gaban ubangiji kai addu'a kai kuka kai addu'a kai kuka kai addu'a kai kuka ka nuna Allah ka koma gare shi kuma ka nuna Allah ya taimake ka akan komawa sai ka gyara jikinka sai ka dawo gida ba wanda ya san ka ba wanda ya sa abin da faru amma ubangijinka ya san haka saboda tsabar wata kidan tawadu wannan a fahimtar sa ne hakan nan kuma yayi kokari ya ga ya sa maka ikilasi dan karma wani ya abin nan ko bai kayyade maka addu'a ba yana yana kokari ne dai kusantar da kai wato kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki wai duk wannan kare ka ake karkai kuka a jahannama kamar yadda su aka ce nar jahannama ashadda ashadda harran ko wala wala haku qalilan wala baku kaseeran me yasa za su kuka da yawa a cikin wutan jahannama jaza'an bima kanu yaksibun sakamako ne na abin da suka kasance wato kenan suna tsoruta sun suka tsoruta abinda suka gani a cikin jahannama abinda hannunsu ta aikata ne Allah ka kiyaye mu to mu je malam
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مضوة فاقعدوا مع الخالفين الله ملوك كنتر كيتشي فإن رجعك الله دلن دا الله يدعو دا كي جدا با نفس رسا سنت في أكين تبوك با kuma sun je suna shan tsananin zafin rana ba wayan kuma suna gida ko suna kuma holewa suna dariya da sauransu ko to ran da Allah ya dawo da kai gida haka Allah ke faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka dawo ila da'ifatin minhu zuwa wasu jama'a daga cikin su tunda a cikin waɗanda suke gidan daga ba za mu bayani a karatun zai kawo mu kai cewa ba kowaye munafiki ba ai akwai raunana ko akwai makafi wadan ba su je yaki ba ba dole ne ko su zama munafikai ba akwai guragu ko akwai marasa lafiya ko da sauransu irin wayannan akwai wayanda to kada zuwa ga wasu jama'a daga cikin munafikan da ba su fita ba an dawo gida an gama an yi tabuka ka ai bashi lokaci duk abin da aka fara ai sunan sa karo ko dole ne ke da iyaka yana da iyaka to an dawo gida an zo an zauna idan Allah ya kaddara wani lokaci za a sake fita jihadi fasadanuka lil khuruji wayannan mutanen sai suka zo suka ce to muna neman izini mu za mu fita yanzu saboda ai yanzu wanda bai fita ba an zarge shi saboda sai kaba sai kabarin af ko sai suka ce to ya ya ya rasulullahi mu ma yanzu kan za a fita da mu bagul ka gaya musu cewa lan takruju ma i abadan har abada ne ba zan sake zuwa yaki da ku ba kar ku sake fita da ni yanzu Allah ya karfafa da ni bani bukatan sai munafiki ya karfafe ni saboda haka ku zo ku zauna a cikin gida kawai kaga wannan shi ma kaman wato wata azaba ce da Allah madaukakin sarki ya musu don tun daga yanzu an fara tamis an fara tantance su ko ma kana Allah li yadhara al mu'minina ala ma anta alayhi hatta yamida al khabitha min at tayyib wa ma kana Allah li yadlakum ala al ghaibi ko yawwa to saboda haka ci kar ku yadda ku fita tabi ba zan take tafiya yaki da ku ba har abada walan tuqatilu ma'i aduwan kuma ni da ku ba za mu taba haɗuwa mai yake abokin gaba ba awa ki zama ku Allah madaukakin sarki ce ba dama a'a me ya zafi haka da ba za a je yaki da mu ba ba za a sake yin kaza kaza kaza da mu ba sai ce ga ansa innakum raditu bil qu'udi awwal marra ai da can kun fifita zaman ko wancan karon da muka je yaki ai kun fifita zaman ko don haka faqudu ku ci gaba da zama ma al na tare da wanda aka bar su ba su je yaki ba ba su je yaƙi ba kaga kamar yadda ke cewa azambu shu'umun zunubi lamarin da wanda ke mai shu'umci idan kai sabo guda daya sabo zai iya kai ka ga na biyu in kai na biyu na biyu zai iya kai ka zuwa ga na uku in ka rufe idon ka kai zai kai ga na hudu wallahi ba za ka an karaba ya ga ganka na talatin kaga yanzu wani abu yanzu ya ja musu matsala guda daya haka ne yawwa abinda zai magance wannan shine su tuba wa Allah tsakaninsu da Allah idan sun tuba Allah madaukakin sarki zai sanar da manzon sa sallallahu alaihi wasallam wani ya tuba shine amma in suka doge akan wannan to za su je na gaba za su je na gaba za su je na gaba har wata rana sai su gansu a gefe guda mumine a gefe guda an sha daga mun gane wannan to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce kar su sake bin ka yaki saboda sun yarda jewa za ba za su je yaki tare da kai ba a baya mu je malam ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون punishment na biyu akan rashin zuwa su yakin Uhud yakin Tabuka Allah madaukakin sarki ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan daga yau an kawo karshe kada wani mutum daga cikinsu ya mutu ka sake masa sallah daga har abada don haka yanzu an ja daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kam an hana masa ya sallah a munafiki daga rannan kuma har abada har duniya ta nade banda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a daya daga cikin su mun gane yawa kar ku hakar kai hakan nan da haka da tun daga rannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake yin sallah a munafiki ba bai sake yin sallah a munafiki ba ya sake sallah munafiki ba in ya ga mumini ne ya mutu zai zo ya sallah in kuma munafiki da ya mutu sai ce sallu ala sahibikum ku je ku masa sallah ba zai yi ba da haka huzaifatul yamani idan ya ga gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo za a yi mata sallah zai je in ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce wallahi ba zai tsaya shi ma kaucewa zai yi ba zai tsaya ba saboda duk iyaka munafukan wannan al'umma a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam su gaba daya su dukan su ya gaya musu kuma da suna wane ma shine wane ma shine wane ma duk sai da aka yi pinpointing din su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya sai da ya kirawo Huzaifa al-Yamani ya gaya masa ko bayan na bar duniyar nan wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki duk sai da ya irge masu don haka sayyidina Umar dan Kardani Allah ya dade shi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya idan za a yi sallah in ya ga Huzaifa ya je gurin zai je shi idan sayyidina Umar bai ga Huzaifa Allah ba zai je sallah mutumin ba duk wanda ya mutu ina Huzaifa aka ce ai Huzaifa ya dauki gatar yayi bayan gari eh haka an zarba sararan komai zai jawa amma da yayi ta nan ko kuma a yayi ta kaza to shi kenan umar ba zai sallah a wannan mutumin ba allah ba da kuke zai ce masa daga yau karka sake ya sallah kaga wannan ma ba karamin fanishimin ba ne da ya kamata a ce munafukai su tuba wa allah maɗaukakin sarki wala ta kuma ala kabarihi kar ma ka tsaya a kabarinsa domin daga cikin al'adan annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan mutum ya mutu bai samu ya masa sallah ba sai ya har kabarin ya masa addu'a haka ne sai ji har kabar yi masa addu'a an karanta mana kissan wannan mutumin da yake gyara masallaci yake share masallaci ya kawo ruwa a masallaci ya zuba ya kunna fitilar masallaci ya sa turaren kashi a masallaci aikinsa kenan rayuwarsa annabi sallallahu alaihi kwana biyu bai ganshi ba wani wani ban ganshi ba ne me ya faru naka ta ai ya mutu har yau yaushe kwana kaza yace halla azanti muni ba za ku sanar da ni ba ai da aka bata gaya mu sai ga kamar irin basu dauke shi serious na maso da ai ba balarabe bane bakin mutum ne sai ce dulluni ala kabrihi akai ni har kabarin nasa aka je har kabarin nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya masa addu'a akan kabarin sa sai yace kuma duhun da yake cikin kaburburan nan yanzu an yaye ta a dalilin wannan bakin mutumin da kuke renawa Allah ya haskaka musu inna Allah ta'ala nawwara lahum ala ala quburihim Allah ya haskaka musu kaburburan su gaba ɗayan su a dalilin wannan mutumin da kuke tsammanin ba wani mutum ne mai muhimmanci ba har ya mutu wai ba za a zo a gaya min ba kawai a masalla a ji a abin ɗinsa a sanar da ni ya mutu ma annabi sallallahu alaihi bai ji daɗin wannan lamarin ba to kaga saboda shi mumini ne da ba a ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji daɗi ba ya tafi har kabarin ya je masa addu'a to yanzu munafiki aka ce na farko kare masa sallah in ma an yi sallar bai sani ba kar ya je kabarin ta ga wannan ba karamin matsala bane innahum kafaru billahi tabbas wayannan mutane sun kafirce da Allah madaukakin sarki wa rasulihi da manzansa wa matu hum kafiruna sun mutu wa hum fasikuna sun mutu wato kenan suna fasikai wannan aya malaman tafsiri da yawa suka ce akan Abdullahi bin Ubay bin Salul ta sauka domin shine lokacin da ya mutu kamar yadda muka faɗa a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai masa sallah sayyidina Umar ya jahi yace to salli alaihi muqaddu ita yanzu za ka yi masa sallah alhali Allah madaukakin sarki ya hana ka sau da yake cewa ma kana lin nabi wallazina amanu ko an yastaghfiru lil mushrikina bai dace ga annabin Allah ko kuma mu'mine su zo su tsaya a gaban mushrikai su musu addu'a da neman gafara ba bai dace ba ce saboda ka an hana ka kamar sai kuma annabi sa sai a'a inna ma ku yirtu an bani zabi ne kuma da na san cewa in nayi addu'a wato kenan sama da sau 70 Allah madaukakin sarki zai gafarta musu wato kenan da zan yi sama da sau saba'in din a wani ruwa ma an ce ya yi saba'in da ɗaya ya yi saba'in da ɗaya duk dai saboda wato kenan allah maɗaukakin sarki wato kenan ya gafarta musu mun gane wannan yawa mun riga mun yi bayani a baya ibn allah ce yastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka nema musu gafaran allah ko kar ka nema musu gafaran allah ko ka nema musu gafaran allah sama da sau saba'in wato kenan allah ba zai gafarta musu ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokari nema musu gafara ko da wato kidan sama da 70 a wani riwaya yace wasa azidu ala 70 wala zan kara akan 70 din dan kara akan 70 dan ne wato kidan ko kuma yake ce law anni da a ce law a'lamu anni in zittu ala 70 wallahi da na san na kara akan 70 yughfar lahum za a gafarta musu lazittu alaihi wallahi sai na kara akan wannan ko yau da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina umar ya shuwe hakura annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa salla a wannan abdullahi bin ubay wato kenan bin bin bin salul to yanzu malamai sun daɗi juna sani akan wannan da aka ce kar ya musu gafara nema musu gafara in ya nema musu gafara ma Allah ba zai gafarta musu ba wannan wai ebe kauna ake yi ne a gare su ko kuma menene manufan wannan halwa ebe kauna ne wasu malamai suka ce ana ɗebe masa kauna ne kawai makar ya yi ko ka musu gafa ko baka da musu gafa Allah ba zai gafarta masa kan ana ɗebe kauna a mashi a nisa sana kar ya gafarta masa kamar yadda wasu suka fahimta kenan wasu kuma suka fahimci shi kamar yadda nisa sana ya faɗa jin wai inna ma kuyyirtu ko an bani wato kenan zabi ne saboda a ɗebe masa ƙauna kar ma yi sha'aure musu istighfari shine aka ce ko ya nema musu gafaran Allah madaukakin sarki sau saba'in saboda a yanke masa gwiwa amina ne ake kan a kashe masa gwiwa ko a sanyaya masa gwiwa ya zama wa cikin bai ma da ƙarfin zuciyar yaje musu ma gafara ya nema musu ma gafara a gurin Allah maɗaukakin sarki kun gane wannan yawwa to sannan aka ce shi abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya dauki rigarsa ya bayar aka masa likafin wannan kuma malamai suka ce akwai dalilai biyu ko sama da haka na farko suka ce ɗansa abdullahi bin abdullahi bin ubayi bin salul shi ya zo ya nemi alfarma a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a matsayinsa na mumini annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji nauyin wato kenan ya abin nan shi kuma a hakan din yana ta dai neman kariya a mahaifinsa ne ko yawa ko da a ce ya mutu yana munafiki sijil da shi shine ubansa ko da ce ya yi masa wasu abubuwa wanda yake ya yi wasu abubuwa da ba su dace ba still da shi a gurinsa uba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina ali ka je ka binne mahaifinka da abu dalib ya mutu a makka annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka binne mahaifinka mushrikin nan yace masa wari abakal mushrik wannan baba naka mushriki ka je ka binne shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai je shi ba saboda wancan aya da muka karanta ne muka ce tun amaka ta sauka ko yawwa sannan bayan ya je ya ce gumin ka in kai kuma karkace karkai komai ka dawo ka zo ka same ni yaje sannan da wasu mutane suka je aka tarra rami aka binne shi aka dawo ba tare da amsa sallah ba tunda ai ba musulmi bane ya dawo faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to Allah ya baka albarka je ka gunka to anan sai ya ɗauki rigarsa saboda abdullahi sai ya bara aka yi masa sallah wa'insu suka ce a'a ba saboda abdullahi ba ne saboda karamcin da shi abdullahi bin ubayi ɗin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da aka yi yakin badar akwai mutanen da aka kamo mutum saba'in a cikin mutanen maka cikin mutum saba'in ɗin nan akwai abbas bin abdulmutallib babban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka an yi gumurzu da shi an zo da shi a daure a cikin sarka an kawo shi har madina jikinsa ko riga babu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halin wurjanjan saboda aka sai ce to a nema masa riga aka samu riguna ba su yi ba aka ɗauko ta abdullahi bin ubay ya je ɗauko rigarsa da yake kusan tsawonsu siffa ɗaya ne da faɗinsu da abdullahi bin ubai da abbas bin abdulmutallif ya ɗauko riga mai kyau aka zo aka gwada aka ce ta masa daidai aka bashi ya saka don haka wannan karimcin da abdullahi bin ubai ya yi wa baffan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ran da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam da rigarsa ya bayar a saka masa wato kenan a abin dinsa ɗansa abdullahi tunaninsa shine in an binne annabi in an binne babansa da rigar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rigar za ta taimaka masa wajen samun wani saukin wani abu amma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani riwaya yake cewa ko an binne shi da shi ba abin da za ta kara masa ba abin da za ta kara masa a to tunda babu imani a cikin zuciyarsa ai ba zai wannan ba zai yi abin nan ba ba shi da wani tasiri riga ba ta da tasiri sawa'un ko ta wane ne ma mun gane yau ko ta waye ne ba ba ta da wani tasiri musamman a wanda ba musulmi ba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai bara rigar aka je aka masa wato kinan sutura da ita sai suka ce yayi haka ne na farko ko dan ya compensate din sa wannan wannan karimcin da yayi ya mayar masa wasu kuma suka ce a'a yayi masa haka ne saboda kar ranar lahira ya zama abdullahi bin ubayi bin salul yana da wani karancin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukatar annabi ya compensate din sa ba gare ya compensate din sa tun a duniya tunda in an je lahira ba shi da wani ya zama ba wata alaka tsakanin su da za ka shi yasa wato kenan ya bada rigar sa aka masa to Allah madaukakin sarki ya amin yace wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan daga yau kar ka sake yin sallah a kowane ɗaya daga cikinsu wanda ya mutu wato kenan har abada wala to kuma ala kabarhi kar ka zo wato kenan ka sake tsayawa a cikin akan kabarinsa saboda me sun kafirce ma Allah madaukakin sarki sun mutu suna fasu kai to mu tana mana
تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون الله وربك ذلك ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم يا محمد kada dukiyansu ko kuma 'ya'yayensu su baka sha'awa ko kuma kar su birge ka kar su zama wato kenan abin daukan hankali wato kenan a gare ka yawa saboda suna da dukiya mai yawa kar kai tsammanin dukiya ita ce gol na karshe ainihin abin nema shine yardar Allah madaukakin sarki da kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki nawa ne wanda suke da dukiya dukiya ta zama su matsala nawa dukiyarsa ta zama sanadiyan halakansu ka gani in ba dukiyar ta hanyar Allah bane ka gani ta zama halakar su kuma shikenan ta lalatar da su ta lalatar da abin nawa ne dukiya ta sa mutum ya zama mai girman kai innal insana la yataqa ar-ra'ahu stanna sau da yawa da ka dan adam yana dagawa saboda ya ga yana da shi yanzu tafiyar da kai za ka yi da tafiyar da dangote a tafiya ma kawai akwai bambanci me yasa yana da dukiya ko a tafiyar da za ka irin suturan da zaka sa da irin suturan da gwamna ko wani mai kudi zai saka ya sha bambanci saboda yana da dukiya to ba kowane ne yake samu yakan samu dukiya sannan kuma ya zama ya ya ya ya da yana mutawabi yana abin din sa ba dole sai ta ɗebe ka wannan jin sai an tantance ko a bambance tsakanin tsakuwa da aya dole sai an bambance to sai mutane sukan dauki kamar samun dukiyar ita ce wani abu don haka sai hankali ya koma ta hanyar da ko ta yaya mutum da ya samu ya kudi ko ta yaya mutum ya samu kudi shi ne ƙarshen gol ɗin da ba kuma shi ne ba dukiya wasila ce ta neman rahaman Allah maɗaukakin sarki amma ba wasila ita ce wai suka ce wai alwasilatu algayatu tubarir wasila haka ne wannan tsari ne na yahudu algayatu tubarir wasila amma a musulunci alwasilatu tubarir algaya haka ne alwasilatu tubarir algaya su yanzu manufan su kawai a rayuwa ko ta yaya su kudi ko ta yaya su mulki da haka ko mutum nawa za a kashe su dai su samu su hau ko mutum nawa za a talauta su dai su samu su hau su kudi ko su mulki sauraka in dai sun yi abin nan sun kai matsayin wannan kololuwan shikenan duk abin da suka yi ba wani matsala za ka yi suke the end justify the means amma ba haka bane a musulunci shine the means justify the ends hanyar da ka bi din ka ji can din hanyar ita ce za ta justify can din ko gurin kirki ne ko ba gurin kirki bane a gare ka don haka da yawa daga cikinsu suna da wannan akida the end justify the means shi yasa Allah madaukakin sarki ce annabi sa kar wannan ya dauke ka wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum da dukiyar da suka tara tunda sun dauke shi a matsayin algayatu tubarirul wasila ko to kai karka dauki abun hakan nan ƴaƴansu sun zama kaza yana da ƴaƴa kaza a America ƴaƴansu suna karatu a Dubai ƴaƴansu suna abin nan kaza kaza wasu ma kofin ruwan da za su sha ba sai a ce sai an je Dubai a je a sai gadon da za a wani lokaci gadon da za ka samu wallahi a dambako a azare bambancin su kaɗai ne da na dubai din amma tun da wannan na alfakari ne sai an je dubai a sai da an ce wannan kuma ai ai dan dubai ne shi kenan hankalin mutane ya tafi wannan dubai ne kamar shi ne ƙarshen rayuwa kamar shi ne ƙarshen rayuwa ko ba ka bane a dubai a dubai aka so shi sai ka kana kallon wani ilima da bai dubai ba haka bane Allah ya ce kar wani abin ya dauki hankalinka kwata-kwata ina ma yuridillahu tabbas abin sani Allah madaukakin sarki yana nufin an yi azibahum biha azatar da su da dukiyar ta su dukiyar ta zama musu azaba dukiyar ta zama musu rashin kwanciyar hankali dukiyar ta zama musu wato kenan matsala kwanakin baya ko shekarun baya akwai mutum da aka ce aka ce ɗansa ya shiga gidansa babban ma'aikacin gwamnati ne security officer ne ma ya yanka uban ya yanka uwar ya yanka kannan nasa duka sai yaro ɗaya ne da ya wuya a gidan gado shi ma ya nemi sama da kasa a gidan ya rasa ya yanka kowa a gidan yaro ɗaya ya gama boransa ya fita yanzu da masa mai dukiya ta zama tasa yanzu dukiya ta zama mai a wa'annan mutanen ta zama musu azaba ta zama musu azaba in ba ta hanyar halin aka tara ta ba ko kuma dan ya mallaki kudin ne yayi to nawa ne mutanen da suke akwai mutanen da aka je a gidansa yana kwance ya shimfida abin nan akan bene aka je ko bulo gau din nan sai zo fada a gefen kansa ya razana ya tashi kuma cikin dare karfe uku na dare kiyarsa ta ko ina a rufe alhaji a Kano waye je ko wannan hmm? gidanka ne daga kai sai matanka sai yayanka waye je ko da wannan me yasa da yawa daga cikin mutane a yanzu masu kuɗi masu mulki matarsu ta aure ta sunna ba za ta kawo musu abinci su zanna su ci ba haka tana faruwa da yawa matar gaba wadda take ita ce ƙarshen wanda zai abin ɗinka amma wallahi in ta kawo musu abinci wallahi ba za su ci ba za su kawo komai na abinci a cikin daɗi a gidan amma wallahi su ba su ci abincin gidan ba saboda ba su yarda da su ba ko ba wanda za su yarda da shi a duniyar nan kuma ko shi ya zo ya dauko ko juice ya zo ya bude ya juye a kofi ya dan sha ya fita ko da na minti ɗaya in ya dawo wallahi ba zai sha wannan sauran ba saboda bai sa abin da saboda bai sa abin da ya faru ba to saboda haka ko ina ba mu tocin karsa wannan a aidar dukiya ta zama me ta zama azaba ita innama yuridullahu an yu'azibahum biha Allah yana nufin wato kenan ya azabtar da su a gidan duniya da yawa wanda zai shiga wata wata sai ta za ta yi sanadin sa ta kashe shi da yawa wanda kudin sa shi zai sa daure shi da wanda ga sunan kace kace wata sa ga anfusuhum ransu haka za ta fice a dalilin dukiyar tasu ko hum kafirun kuma suna kafirai to musulmi shine wanda yake yana da dukiya ya tafi da ita ta hanyar Allah ba da kukin sarki zai zama wato kenan ya mori dukiyarsa to za mu dakata nan insha Allah da fata abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan Allah ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah ba da kukin sarki ya gana da mu kuskuren ya ba mu ikon gyarawa wassalamu alaikum